أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yanwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna ɗaya ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risalatu abi zaidin likirawani littafi da yake bayani risala take bayani akan fiqihu ta mazhaban ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda wata sati mun kare babi da yake bayani akan zakka ta dukiya da ta noma da daidai abin da ya saura ma'adinai a yau za mu tashi babu fi zakatul mashiya babu da yake bayani akan zakar fidda kai wannan shine babi na 26 a wannan littafi kuma wannan darasi da zamu shine darasinmu na 36 ko insha Allah darasi na 36 kenan babi kuma da 26 babun fi zakatul mashiya wannan babi zai mana bayani game da zakar dabbobi shine almashiya wa zakatul ibli wal baqari wal ganami faridatu ko ya gani ko ni wa babu ni wa pe anan to kowa gani ko? to wa zakatul ibili kaga zakar raƙumma walbakari da shanu walganami da ƙananan dabbobi akuyoyi da tumakai faridatun wannan farilla ne tilas ne wajibi ne fitar da zakka ga duk wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa wannan dukiya ta dabbobi to wajibi ne ya fitar da haƙƙin Allah shine ya fitar da zakka mun karanta a baya ita zakka in nan ma'ana tsarki ce ga mai ita tsarki ce da dukiyarka kuma kamar yadda ka san tufafinka in yayi dauda za ka ɗau ka sa shi a ruwa ka sa soso da sabulu ko kuma ka sa omo ka gurshe shi ya fita fes yana ƙanshi to haka idan mutum ya fitar da zakka daga cikin dukiyarsa wannan dukiya kadara ne ta dukiya ce ta zahiri da ta kudi a'a ko kuma a'a dabbobi ne da Allah subhanahu wataala ya baka ko abin noma ne to saboda haka mutum ya tsarkake wannan dukiya tashi kuma sa'annan kuma ka ƙara samun kusantar mahallicinka ubangiji maɗaukin sarki ka shiga daga cikin bayan Allah na ƙwarai waɗanda suke bin umarnin Allah da umarnin manzonsa sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka mutane su gane zakka alheri ne ga nemi kuma alheri ne ga ita kanta dukiya hukuncinta kuma tilas ne wajibi ne Allah ne ce ai domin Allah ne umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khuz min amwalihim sadaqa karbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dukiyarsa don cikin dukiyarsu zakka to dahiruhum wa tuzakkihim tudahiruhum wa tuzakkihim biha ma'ana kana tsarkake su kuma ta zama musu tsarki tsabta halal malal dukiyar da mutum ya bunda mata zakka ta tsarkaka to wannan babi sai ya bayani akan waɗannan abubuwa guda uku sirfi sai ce to amma sai fara da na farkon yace wala zakata min al-ibni fi aqalla min khams zawji to tunda an ce a fitar da zakka waya ne ake fitar da zakar ba kawai haka ne na tarda ka an ganka kawai kana da akwai ka ɗaya biyu kawai shige na sai a ce to ba da zakar guda a'a komi a tsare ki da yanda ya kamata akwai nisabin sai adadin ya kai kaza da sauransu to sai aka ce babu zakka ga raƙumi fi aƙalla min hamsu zaudi idan ya yi ƙasa da kai biyar mana shine zaud kai biyar zakulaka وهي خمس من الإبل من الإبل idan baka san me ake ce ma zaud ba shine ce raƙumi biyar duk wanda ka da raƙumin ka ɗaya biyu uku hudu to baka da zakka halal malak sai sun kai biyar ne tukun aka ɗora maka haƙƙin fitar da zakka to shi yanzu ka mallaki raƙumi ya kai biyar daya biyu uku hudu biyar to yanzu ne haƙƙin Allah ya haukanka to in haƙƙin Allah ya ɗauka ya ne za a yi ya ce fafiha shatun jaza'atun ausaniyatun min jullil ganami ahal zalikal baladi min da'ani aw ma'azin ila tisi saboda haka idan sun kai biya shi na kace tofafi ha shatun jaza'a ausaliya shine zaka bada akuya jaza'a ko saniya ko tinkiya jaza'a ko saniya to menene jaza'a da saniya shine wadda ta shiga shekara wadda ta cika shekara guda cif ta shiga shekara ta biyu amma ita saniya ita ce wadda ta cika shekara cif ta shiga cikin ta biyu ita kuma jasa wadda ta cika shekara cif to shi ne mutum zai bada min jullin ganin ahali zalikar balad na daga wannan dabbobi mafi yawancin dabbobin wannan garin awakai ne suka fi yawa a garin ko tumakai shi ne ce min da'ani na daga tumaki ne au ma'azin ko kuma akwai ne ila tisin hasi sun kai ta ina fata mafi darasin ma'ana in allah hore maka raƙumi guda hudu to babu zaka a kan kakau sai sun kai biyar ne tukun haƙƙin allah ya hau kanka to yanzu sun kai biyar yanzu a cikin raƙumin ne zan ɗauki guda in bada ko kuma in raba in bada a'a yanzu kun kai kana da raƙumi biyar e to yanzu haƙin Allah ya hau kanka na zakka to ya zai yi zakkar to shi ne aka ce sai ka diba akuya ko tinkiya ko ɗan akuya ko rago su ne su ne ake ce ma ƙanana ma'az awakai da'an kuma ɓangaren tumakai to kowanne kai mai raƙumin yan sai ka je ka samu ko tunkiya ko akuya yan shekara guda wadda ta shekarar cif ko kuma wadda ta shiga ta biyu haka tunkiyar wadda ta shekara guda ko kuma wadda ta shekara ta biyu sai ka sayi guda in kuma kana da su a garken kama kawai sai ka doka ka bada to shi ne kafin da haƙƙin allah da allah mai raƙo biyar aka ce ba da akuya me wahala kamata ai aikin da raƙumi ne kamata daga raƙumi ya kamata a ci to inda ka samu biyar ba da guda a'a kace sai ka nemo akuya ko tinkiya kai ka bada shikenan ka hudda haƙƙin Allah ka hudda zakkarka a shekara shikenan sai Allah kai mu bari kuma zuciyarka ta tsarkaka ka wanke zuciyarka kuma ka shiga cikin bayan Allah wanda Allah yake so saboda kana yin abin da Allah yake so to a haka kafin baɗi sai suka ƙari suka koma shidda haka yanzu dai akuya ce kafin wata baɗin sau koma bakwai kafin wata baɗin sau koma takwas kafin wata gashi sau koma tara duka akuya-akuya suka dinga bada ina ba ta fahimta shi ne ce ilaci sai har sai sun kai tara sun mafi ashari shatani yanzu dirar da suka cika suka zama raƙumi kayi raƙumi goma to yanzu maimakon akuya guda yanzu kuma shatani sai ka dinga bada akuya guda biyu akuya guda biyu akuya guda biyu duk shekara akuya biyu zakai ila arbata ashara har sai raƙuman ka sun kai guda goma sha hudu har yanzu a cikin nan ba a ce ka bada raƙumi ba kaga raƙumi guda ku zai kai ya sai akuya ta fi ishirin ina ce ko? tafi sun mafi hamsata ashara salasa shiyahi yanzu sai sun kai goma sha biyar raƙuminka ya kai goma sha biyar to yanzu kuma sai a canza muka yanzu kuma maimakon akuya biyu ko tunkiya biyu yanzu kuma ya ka dinga ba da akuya uku akuya uku ila hamsata ashara salasa shiyahi daga sha biyar yanzu kuma akwai uku ila tis'ata ashara suna nan suna nan har sai ka kai sha tara fa'iza kanat ishirina fa'ar ba'u shiyahi ila arba'i wa ishirina shi kenan daga ishirin yanzu kuma kai ka juya sai ka dinga ba da akuya hudu har yanzu ba a shigar akuya ba yanzu rakuminka ya kai ishirin har yanzu baka fara ba da zakka daga cikin rakumi ba yanzu akuya ce zaka bada guda hudu har yanzu kun ga akwai hudun nan bata kai kudin rakumi guda ba ko rabin shi bata kai ba ila arba'i ila arba'u shiyahin bai zaka na 20 fa arba'u shiyahin dan zaka kai 20 ka bada hudu ila arba'i wa 20 har sai sun kai 24 sun mafi hamsu wa ishirina bintu mahaji yanzu ana na ana nan sai raƙumanka sai suka cike tab suka kai ishirin da biyar to yanzu ne kuma salo sai canza sai ka mallaki raƙumi ɗaya har guda ishirin da biyar kana ba da zakka amma zakka daga cikin akuya da tinkiya akuya da tinkiya har ishirin da hudu da ya kai ishirin da biyar to daga nan ne su kuma aka canza salar sun mafi hamsu wa ishirina bintu muhad yanzu ne to za a fara hudda zakka daga cikin raƙumma shi ma ya za a yi ba hukun haka na zai kama raƙumi na 25 kawai sai ƙamu gwamshi je ka bada ba a a mi zaka yace sun mafi hamsu wa ishirina bintu muhadin wahiyar bintu sanataini yanzu idan sun kai 25 shekara ta dawo to yanzu daga cikin raƙumin zaka ba da zakka to amma in zaka ba da zakka wa zaka ba da wacce ce zaka ba da ce bintu muhadi diyar mahat mai shan nono diyar mai shan nono wacce ce yi binta sanake ne ke na 'yar shekara biyu sai ka samu raƙumi ɗan shekara biyu 'yar shekara biyu ta mace kaga ba babba ce ba ba kaga ba ta kai kudin uwarta ba to yanzu shi ne sai ka hudda guda ka ba da zakka yanzu aka shiga cikin raƙumi fa in lam takun fiha fa bin laguni zakaru idan babu ta mace yar shekara biyu yanzu kuma sai ka bada ibn lagun dan mai shan nono a bintu mukhad can yar mai naƙuda bintu mukhad diyar mai naƙuda nan kuma bintin ibn labun dan mai shan nono zakarin amma sai ka bada namiji ila khamsi wa salasina har ya zuwa raƙumin ka su kai khamsi wa salasina sai sun kai 35 kawai shekara ta zo wannan zaka bada in kana da ta mace yar shekara biyu ka bada in kuma kana da na namiji dan shekara biyu sai ka bada sun mafi sitti wa salasina bintu labuni yanzu kuma sai sun kai talatin da shidda tun daga talatin da biyar kana ba da bintun labun ko ibn muhad har sai a rakumanka sun kai talatin da shidda daga talatin da shidda shi ne bintun labuni sai ka ba da diyar mai shan nono ta mace wacce ce ya ce wahiyar binta salasi sinina ita ce raƙuma 'yar shekara uku ta mace a shekunga raƙuman ma kenan digire-digire ne daraja-daraja ne kenan ba a ce ka fara babba ba a ana bin mataki-mataki da kaɗan ne kaga wannan ba ta kai kudin wacce ba wacce ba ta kai kudin wannan ba shi ne ila salasi sinina salasu sinina ita ce yar shekara uku ila hamsu wa arba'ina to kana nan kana ba da wannan kana ba da wannan har sai raƙumanka sun kai arba'in da biyar daga arba'in da biyar sun mafi sitti wa arba'ina hikka yanzu sai sun kai arba'in da shidda daga ran da raƙumanka sun kai arba'in da shidda yanzu kuma sai ka ba da hikka daga cikin rakuman naka wacce ce hikka ya ce wahiyar lati ya suluhu ala zari halhamlu wa ya ɗoruka halfahalu ita ce wadda za a iya ɗora mata kaya a shekunga mataki mataki ne mara kuma wajen ɗora ita hikka ta kai yanzu a dinga ɗora mata a dinga mata labtu kuma wa ya ɗoruka halfahalu kuma ta kai bishini namiji zai bi ta kenan za a mata bishini وهي بنت أربع سنين إلى س... بنت أربع سنين إتاتي إر شكرا هدو إر شكرا هدو sai amma sai raƙuman sun kai arba'in da shidda tukun zaka fara fitar da raƙumarka 'yar shekara hudu ka bada zakka ila sittina to daga arba'in da shidda haka salon yake haka salon yake haka salon har sai sun kai raƙumi sattin sun mafi ihida wa sittina yanzu kuma daga sun haura ya kai 61 raƙuminka ya kai 61 jaza'atun shi ne sai ka ba da kuma yanzu jaza'a wacce ce jaza'a ya ce wahiyar bintu hamsa sinina ita ce raƙuma 'yar shekara biyar raƙuma da take da shekara biyar ita ce jaza'a wahiyar bintu hamsa sinina ila hamsu wa saba'ina to shi kenan shi ma kuma salon haka zanga dinga tafiye shi haya zuwa haya zuwa sai ka kai saba'in da biyar raƙumi sai sun kai saba'in da biyar daga saba'in da biyar sun mafi sitte wa saba'ina da sun haura ɗaya ya zama saba'in da shidda binta labuni to yanzu kuma a nan ne yanzu kuma aka canza maka salo yanzu kuma maimakon raƙuma guda ɗaya yanzu kuma sai ka bada guda biyu amma su ma mai binta lagu ne ƴaƴan mai shan nono guda biyu ƴan mata kenan ƴan shekara biyu kenan an sabko da yanzu an kai har ƴan shekara biyar ko to yanzu kuma an sabko yanzu kuma ƴan shekara guda biyu mata zaka bada amma guda biyu ba ɗaya ba amma su ba a yaushe sai idan dabbobi raƙumin naka ya kai raƙumi 76 ila 90 daga nan kana ba da biyu biyu biyu biyu har sai sun kai 90 gomiyatar kenan sun mafi ihida wata si'ina yanzu kuma idan sun kai gomiya tara da ɗaya hikatani yanzu kuma sai mutum ya ba da hikka guda biyu mun faɗi hikka can meye hikka ita ce wadda ake iya ɗora mata kaya kuma za ta iya bishimi to sai ka ba da guda biyu yanzu daga nan zaka fara guda biyu guda biyu guda biyu ila 20 da wami'a har sai raƙumanka sun kai 120 kana ba da hikka guda biyu hikka guda biyu hikka guda biyu fa ma za da ala zalika fa fi kulli 50 60 hikka wa fi kulli 40 bint labun to daga nan zuwa 120 kana ba da biyu daga yanzu lokacin da mutum ya kai daga 120 raƙumunsa sun haura 120 kuna gani ya? to yanzu kuma salon sai gaba ɗaya sai canza kenan tun daga biyar ne ake waɗannan kalo salo salo salo salo har sai sun kai 120 in an kai 120 to ga ƙa'ida yadda aka bada to yanzu da sun haura 120 da ɗaya kawai da ka zaƙuminka ya zama 121 shi ne tufa ma za da fa ma za da ala zalika abin da ya karu akan haka fa fi kulli 50 hikka wa fi kulli 40 bint lawun yanzu ko wani formula formula ce aka baka yanzu kawai daga 121 yanzu ga charges in kana so sai ka yi lissafin 50 50 ko kuma ka yi lissafin 40 40 in ka yi lissafin 40 50 to hikka guda zaka bada ko ta hamsin sai ka ba da hikka guda in kuma lissafin arba'in arba'in ka yi ko ta arba'in sai ka ba da bintun labun kawai shi kenan wa alaikun salam eh dari da ashirin wanda a wani guri ne ma'aibu ya kai ba abin lissafi ba warai akwai wanda zaka same shi yana da kai dubu wani dubu biyu wani dubu uku na mutum daya a wanda karamin alhaki ne kuma sai ka same su masu shi amma suna birni to yanzu irin wannan salar to aka kaga zuwa wannan to abinda za a yi kana da kagara kuma ya kai dubu ko dubu biyu don salo ɗaya ga zaka ɗauka ko ka ɗauki formil de cinquante ko formil de quarante in ka ɗauki formil de cinquante yanzu kana da mutum yana da ragumi dubu sai ɗauki formil ta cinquante kenan cinquante nawa za a samu cinquante ishirin kenan kaga sai ba da mai hikka ishirin in kana da dubu in ka ɗauki formil de quarante ba 25 ko to shi kuma haka ba da ibn labun guda 25 kaga bambancin su wancan shekarun bai kai ba to shi kenan kaga abin a sauƙaƙe ne kawai kana daga zamnama a ofis sai ka yi hujja zakka yaya za a yi to wani eh dabbobin nan sun kai nawa kawai su ne mai wahala su kuma suna lissafa abin bai ba su wahala tun da mutum abin yana karuwa a ƙabbanin sun san aikuwa nawa aka yi mutuwa nawa aka yi ko ba haka ba bara an hudda an san adadin nawa ne bana kuma an samu karuwa guda nawa sa'adin da cin karuwan nan to kuma nawa suka mutu kawai jerance ne za a yi da ƙara yanzu ranka ya daɗe dabbobin nan sun kai kaza a sun kai kaza to sun kai dubu biyu to dubu biyu ne to sai a diba waɗannan ibn labun an samu kamar ibn labun guda 25 a ba za a samu ba a sai dai a samu hikka'in yan bizma bizma yi da tuto shi kenan zai maimakon a yi wancan formula da karanta a yi formula da sankanta kenan waɗanda ke da akwai a cikin garken suka fi yawa kenan sai ka doka ko kuma wanda kake gani ya fi maka sauki wannan kana gani sai gani wancan yan ƙanana 25 wannan biyar sai tsiro ne masa ido gare wancan to amma dai a ka'ida don dole kuma sai kabi wannan ka'ida wajen huddawa Allah taimake mu shikenan wanda ita ce zakar haƙƙin Allah a game da raƙun ma duk wanda Allah ya kore masa kun ga da inda ake farawa sai an kai 25 ne ake fara hudda zakka daga cikin raƙumma amma tun daga biyar har 25 akwai kai ne akuya ko tinkiya akuya ko tinkiya kuma wani ka'idar haka zaka je ko aina da in kaje yau in ka rike ta duk inda kaje zaka ba mu zaka yi fatawa kai ma ga yanda yake a ka'ida shiranci wala zakata min al-baqari to yanzu tunda mun ji zakar raƙuma to yanzu mu shiga kuma ta shanu su kuma shanu wala zakata min albaqari fi aqalla min salasina ita kuma babu zakata raqumin ta shanu sai idan saniya ta kai 30 tun daga saniya 1 har 29 halal malaka ke ci baka da zakka komai akan ka baka da haƙin Allah kaga ga mai shaniya 10 mai shaniya 20 duk bonus bonus yake ci mai saniya 29 ma bonus yake ci kawai shekara ta zo a daya biyu 29 ta baka da zaka kawai sai sai ya wuce ka amma da ɗaya ya ƙaru ya cike tip ya zama 30 to yanzu ka shiga layi sai a rubuta ka to bana wanda ya shiga layi yan zakka tunda da a ka'ida ta ta daular musulunci akwai sa'i masu rubuta da sauransu to wani bana ya shigo ha ya samu saniya ta kai 30 wani ya shigo ba ragumansa sun kai biyar ina ba ta mafita to saboda haka yanzu an sa ka layi tunda ka samu raƙumi irin saniya ta kai shi talatin amma ƙasa da talatin baka da zaka ko in wanda mai in sa iya zo ko kallo baka ishe shi ba kai talaka ne da mai saniya talatin amma kuma kukun sako a batar mai saniya talatin ba talaka ba ne ba eh to amma kaga musulunci ce to talaka ne ko gano da kwanan saniya talatin ka dinga ciyar da ita ne ko a nono kafin ta kuma haka yi musamman kuma ka kula to saboda haka fa'iza balagat ha fafiha tabi'un ijilun jaza'un kawo aufa sanatai to yanzu idan mutum ya mallaki saniya talatin yayin da suka yi talatin in nan fafiha tabi'un ijilun shi ne mutum sai ba da ɗan maraƙi na mushi jaza'u jaza'i kada aufa sanatayin shi ne waye jaza'i shi ne ɗan saniyar da ya shekara biyu a shi kun gaba wani ƙato ba ne za a zuwa ce ƙato kai ka kamo ƙato saniya ka bada ba a ɗan maraƙi mai shekara biyu shi ne zaka bada kuma na mushi ɗan maraƙi in ya samu ko shigo to amma kuma ya addini ta shi da uwar to kuma sa'annan kuma ka diba ɗaya da ka samu talatin da wani shi ɗaya ma yake fama wani wata na da ɗaya tana take ana ta an tsamiya gare ta tana ta tsakanin tana shi tana to kai fa talatin fa ɗan adam ko ɗan adam a daɗe ta ba sun maka zalika hatta tubulagu arba'ina to shi kenan daga nan mutum zai dinga bara duk shekara in ta zo in zaka ta kewa sai ka ba da tabi'i guda kana ba da tabi'i kana ba da tabi'i kana ba da tabi'i hatta tubulagu arba'ina har sai shanunka sun kai arba'in fa ya kunu fi ha musinna yanzu kuma sai ka ba da musinna canza yanzu maimakon namiji yanzu kuma sai ka ba da ta mace musinna wala ta ukhazu illa unsa kuma ba a karba sai mace yanzu maimakon dan marake yanzu dan maraka zaka bada ta mace wahiyar binta arba'i sinina yanzu an ita kuma yar shekara hudu har yanzu kawai canza daga namiji an koma mace sai dai kawai dan wanda ita an kara mata shekara shine kawai wahiyar binta arba'in sini na yan shekara hudu wahiyar saniya kuma ita take cima saniya fa ma zada fa fi kulli arba'ina musinna wa fi kulli salasina tabiya to shi bangaren shanu bai da wannan dogon kashe kamar na raƙumi daga arba'in ba ma za da fafi kula arba'in na musulna daga arba'in yanzu an baka zaɓi shi kuma yanzu an baka formil idan kana so ka yi formil da current ko kuma ka yi formil da trans shi kenan fafi kula arba'in na musulna duk arba'in in ka yi formil da current duk arba'in sai ka ba da musulna ta mace yar shekara hudu wa fi kulli salasina tafi in kuma kai formula ya trant shi kuma sai ka dinga bada mariki to shi kenan in yawa kenan yanzu ana sai ka diba a garken ka wanne suka fi yawa in an maraka suka yi yawa to kenan sai ka tuto bari yi formula ya trant duk sai ka bi yan maraka ɗaya ɗaya ko ta trant tana da marike guda ko ta trant tana da marike guda yan kuma a'a matan ne suka fi yawa mazan kana bukatar su kasan garke ba yadda bai dawo kawowa wani lokaci sai ga kana mutum yana neman bushin bayan ma babu wanda da su ake sai da tun da dan su a agalabiya su ake sai dawa dan a yi bukatoci a yi waye da sauran su aka sai abinci to da an sai da su ko an yanke yanzu kaga sai mata kenan dole kai kuma ba za ka je ka so ba ka sai da kuma ka je ka so wasu kaga bai ga kenan sai ka canza sai kai formula sai kai formula current sai ka riba da mata shikenan an ƙari wannan ita ce zakar shanu ba wuya ta wala zakata fil ganami to yanzu sai mu dawo kuma ƙananan dabbobi babu zakka ga ƙananan dabbobi hatta ta buluga arba'ina shatan har sai mutum ya mallaki kan akuya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har guda arba'in don kana da akuya ashirin talakari talatin talakari duk ba ka shiga layi ba babu zakka kanka dan kun mutum da akuya talatin da biyar talatin duka bai shiga zakka ba sai dai amma yana so duke shi ta sakara albarka da waye da sauransu kuma na iya fidda sadaka wannan to sai akuya ta kai arba'in ko tunkiya ta kai arba'in suna hitima dana ƙananan dabbobi akuya tana shiga dabbobi wannan tumaki tana shiga su da alganamu ko alma'azu wadda an fa iza balagata hafa fiha shatu yanzu idan sun kai 40 to yanzu a cikin sai ka doki akuya guda kana da akuya 40 yanzu sai ka doki guda sai ka bada zakka jaza'a aw saniyati ko kuma saniya ila 20 wa bi'a to haka zaka dinga yi har sai sun kai 120 fa iza balagat ihda wa 20 wa mi'a yayin da awakanka ko tumakinka suka kai 121 fa fiha shatani yanzu daga nan sai ka bada akwai a guda biyu ko tunkiya guda biyu ila mi'atai shati har sai sun kai 200 kana bada biyu biyu biyu fa'iza zarat wahidatun fafiha salasa shiya daga 200 sai ɗaya ta ƙaru sai zama 201 yanzu kuma zakaka ta kai akuya uku salasa shiya ila salasa mi'a har sai sun kai 300 ila salasa mi'a fa ma zada fafi kullum mi'aci to daga 300 ne shi kuma ba ma zada abin da ya karu a ciki ba fi kulle mi a tishati yanzu ita kuma sai ka dinga kashi 100 yanzu kenan kana da akuya da 300 yanzu ko ta 100 sai ka ba da akuya guda ko ta 100 akuya guda kenan yanzu kana da garken akuya 2000 kaga kenan akuya nawa ne yanzu zakka su din kai kashin 100 2000 goma 20 ne ko akwai ashirin tun da ɗari a dubu ɗari goma ɗari goma shi ne dubu ko kenan dubu biyu kenan haɗar shi kenan ka diba fa akuya dubu biyu haƙƙin allah guda ashirin ne kawai a ciki ta inda zai wani wahala eh ka malaki akuya ɗari ka ba allah ɗaya ta allah zai wahala amma shaidan kawai sai tsone maka idan duka a cikin dubu biyu ka hudu ashirin kenan kana da akuya dubu biyu da ɗari tara da tamanin ko amma shaidan sai samu tsaunin kai ce ka yanzu wanda duka zaka bada wacce ko kuma halal mana kaka saka ba kai shaidan ba karamin mugun ba waje ba to shi da kuma to kun shi dabbobi akuyoyi haka ake yi wala zakata akwai lokaci mu jago ta wala zakat wala zakata fil auqas na ba ni wannan wala zakata fil auqas ku ya hakuri abubuwar da gida alhamdulillah wala zakata fil awqas babu zakka a cikin lawaqas me lawaqas yace wahiya ma baina faridataini abinda yake tsakanin mana farali guda biyu ko nisabi guda biyu min kulli an'amina da kowace dabbobi alal misali nan ina da akuya 29 nan kuma nan kana da akuya 29 ko kuma kana da tinkiya 25 to ai kaga ba su kai wannan ba lissafin zaka ba ko kuma a'a ina da tinkiya 20 ina da akuya tara kaga 31 to saboda haka babu zakka ko kuma a kana da akuya 29 nan ma tinkiya 29 dukkan su kan lawakas ne ba su kai ba 30 ba to duk babu wannan babu saka shi ne mana in ka kai ka kai daidai dab da zakar amma kuma sai bai cika ba to babu zakka saboda haka Allah suwanta la ya so ka cika yanka wa yujma'u da'an wal ma'az fi zakati amma ana hada akuya da tinkiya sai su cike junansu kana da garke ga tumaki ga awakai akuya sha biyar tinkiya sha biyar to sai ka haɗe no muka ce lissafin na awakai eh arba'in ko kana da akuya ishirin kana da tinkiya ishirin to sai ka hada su sai ka fidda tsaka domin jinsi guda ne su wal jamus wal bakari haka kuma jamus akwai irin waɗannan digirgizan waɗannan shanu masu tozo guda biyu shanu ne suke ba nan saniya ƙananan irin dabbobin na shanun nan masu jiki da kuma irin shanu na gargajiya ɗan namu to saboda haka kana da garken waɗancan kana da garken wancan idan aka haɗa su za su huda zakka to sai ka huda musu zakka baka cewa kan alal misali kamar irin 'yan holland kana da shanu irin 'yan holland muƙaddara da kuma kana shanu irin namu na gargajiya na to aka hada su za su zai ka zakka to sai ka hada su ka musu zakka ba ka cewa waɗannan a sai na samu waɗancan sun kai adadin zakka waɗancan sun kai adadin za'a jinsi guda ne wal bukhtu wal irab haka kuma da bangaren raƙumma su ne da mai tozo ɗaya da mai tozo biyu kake da su a garkenka to duka shi ka hada ka lissafa sai ka musu zakka baka cewa waɗancan ba su kai ba waɗancan ba su kai ba nan shari'a ta hada su duk waɗannan jinsi ne da tunkiya da awakka suna cikawar juna da shanun waje da shanun gida da nawaye da da da da da wannan mai agita da tubulus da da wancan balere da duka shanu guda ne an gane kana da irin fararen shanun nan ko kuma irin na kuduma masu katunan kahonin nan kana da su guda ashirin can kuma kana da na gargajiya guda goma kaga sun cika sun zama talatin to sai ka hudu tsanka kana da raƙumi irin namu na nan kuma kana da raƙumi irin watan na sahara mai tozo biyu to saboda haka su ma sai ka hada su sai ka musu zakka wa kulli khalidaini fa innahuma yataradaya yataradayani yataradani bainahuma bisawiya haka kuma lokacin da mutum suke da dabbobi guda biyu a haɗe ake kiwo da kai da alhaji sai kuna da shanu kana da saniya 20 yana da saniya 20 sai kuka haɗu sai kuka ba wannan kiwo a guri ɗaya suke a nan suke cin abinci komi da shan ruwansu da komi shake kula su an bari da to idan zakka ta zo ba a cewa ai alhaji nashi 20 ne na wancan 20 ne kenan kowa bai kai zakka ba a tunda a guri ɗaya suke to yanzu a hudda musu zakka to sai aka hudda zakka da aka zo hudda sai aka samu a cikin na alhaji aka samu wanda ya daidai da hudda zakka sai aka ɗauka aka bada to ya za a yi shi ne tara da ya nube da kuma su sauya to sai amma wannan alhaji to wannan dan kudin dabbar nashi ya kai kudi kaza ne a zai kai jika ɗari a jika ɗari ko to shi kenan sai ka raba kai hamsin shi hamsin sai ka bashi hamsin ka cika shi kenan kuma zaka kun gane wani kalmar shi ne cikin nan ma ya tara da ni bai na kuma bisawiya wala zaka amma kuma akwai wanda zakar in suna haɗe in lokaci ya yi sai su raba sai a ce to alhaji doki na ka kai gaba da su nufon doki na yi arewa da su ta hukun ga hakun saba wa Allah in ya suna haɗe to ba a raba lokacin zaka ya yi akwai wanda kuma a rarraba suke alal misali ina da akuya sattin kai kuma kana da sattin da ɗaya to a faɗa suke wuri ɗaya in suna haɗa wuri ɗaya kunga uku za a ɗauka amma an kuwa raba ba sa'in ƙarshen da kowa sai a ɗauki guda-guda to sai kuka raba don kuma zakka dubara to kun yi laifi akwai wanda kuma in suna haɗan alamisa da kana da ɗari biyu ina da ɗari biyu mana kana da wani adadi ina da wani adadi in kuka haɗa maimakon in wancan alamisa da kai zaka ba da uku nan ma ya ba da uku in kuka haɗa to ƙarshe sai ku tashi da kudu kawai za a hudda shi ma sai koyi wannan dabara kun ga kun yi mabu to shi ma Allah ya hana shi ma za ka haka in mai sa'in ya zo ya gane to kun yi albushi shi ma sai a kama ku dan adam da dabara ai ta ko ina ta yana to saboda haka ba a yi asalin dabbobi in a haɗa suke to barin su ake a haɗa ake in mai karɓar zakaya zo sai lissafa ya hudda abin da yake in aka hudda a nan wannan to daga bako sai ku koma sai ku gyara da kanku in kuma araba suke to a bar su araba kana da 20 daban shi ma na da 20 daban da mai zagaye za wuce a ina mai kiwon ina mai waɗannan kace na wani ne ina mai kiwon su gashi su ne 20 ne ina mai kiwon nan da na wani ne su ne 20 ne ta babu zakka to shikenan amma inda kuka hada guri daya makiyayi guda kun ga da kun kai zakka to in araba suke to ka hada in kuma a hada suke ka araba to shine abin da shari'a take jira wala zakata ala man lam tablughu hissatuhu adadin zakka haka kuma babu zakka ga wanda adadin dabbobinsa ba su kai zakka ba saboda haka in ba su kai zakka ba wannan kawai shari'a an zo 20 da 20 da ba su kai zakka ba shikenan amma in ka dauka kai sadaka wannan ba laifi wala yufarriqu bainal mujtami to gashi ma bayani ba a rarraba wanda suke a hade wala yujma'u baina muftariqin kuma ba a hada waɗanda suke a rarrabe khashyatu zakka saboda zakka wa zalika khashyatu sadaqa saboda zakka wa zalika idza qarubal hawl mutane suna wannan dabarar lokacin da shekara ta kusa amma na lokacin karban zakka ya kusa sai mutane sai su raba kafin sa'i ya zo fa idza kana yanqusu ada'uhuma biftiraqihima bai za ka ne yan kusu idan ya kasance ya tauye a da'uhuma wajen bayar da su biftiraƙi hima da haɗa su au bishtima'i hima ko kuma da haɗa ɗaya biftiraƙi hima da raba su au bishtima'i hima ko kuma da haɗa su ukhiza bima kana alaihi qabla zalika dabbobin ku suna haɗe sai kuka raba sai bayan sa'i ya zo ya lissafa an huda ma kowa na shi zakka sai a gane sai ya samu fit cewa ai da waɗannan dabbobin a hada suke idan a hada suke to da kamata a samu adadi kaza sai suka raba ta to haka ne sai bincike gano haka ne don sai a dawo ta ce ku haɗu sai a so a kudda wancan abin da aka sani lokacin? eh? mu ƙarasa babu ko? to mu ji a gurguje iza kana alaihi kamar sadaka kamar yadda yake wala tukar su fi sadakati sahala amma kuma an an zo karbar zakka ba a dokar ke kasassa ramamma adiba mai ciwo da taramiya ka bada ba a badawa wato addu a larabin gadami amma aka tashi lissafawa har ita za a lissafa tana cikin zakka amma kuma ita ba a huda ta ne da bar maka ita ka ci gaba da jiyar kayanka wala tukhazul ajashi fil bakari haka kuma aka zo wajen zakka ba a kwashe maraka iyayen garken maza bishimin an kai kuma aka kasara shi zuwa bari ba zai samu abin kirki ba walal fudlani min al fil ibli haka nan a wajen raqum mama ba a diba amala amala manyan adoki wato addu alaihim amala za a lissafa da su wala yi hukasu ta yi su haka kuma an aka zo wajen awakai ba a jiba katon bunsurin gurin wanda shi ne bijimin ka ce shi za ka hudda ka ce za a doki a sai a jiba mashi waɗanda suke bijimin a bar mashi kayan shi wala harimatun kuma a ɗauka kuma raman ma wai ko tsohuwa kai wadda ta tsufa wala harimatun wadda ta tsufa wala ma hidin ko kuma mai naƙuda ba masu cikin ya ce kuma su za a fidda zakka ya kuma kanar kasashe wala fi halin ganabi ko kuma bunsurin dabbobin bishimin wala shatil alafi ko kuma akuya wata ke a daure a wani an turka ta ne saboda wata bukata ce to a da ita za a ɗauka a'a wala lati turabbi wala daha kuma haka ba a ɗaukan wadda take shayarwa a raba ta da ayanci nawa ba za a raba ba wala khiyar amwalin nas ko kuma kai zababbun dukiyar mutane duka shi kuma sa'in ya zo sai ya yi lissafi da waɗannan kima kai zalunci wala yi kwasfi zalika aradun wala samanu sa'annan kuma ba a karɓar kaddara ko kudi an zo an lissafa zakka akuya kaza zaka bada ko saniya kaza sai mai saniya ta to bar kudin san baka a bai su zaka bada su za ka su kun gane kenan ba a hudda kudin ko kuma ce to kambacin wannan nan ga suna wannan su ne na zakar eh kambacin to zan baka dara kaza wacce motar ta kai balar in waɗannan dabbobi bari a baka ita ka tafi da ita a'a wannan haƙƙin da Allah ya ce su ne dai za ku da shi ne fa in ajbaru musaddiqu ala akhazi samani bil an'ami wa ghayriha ajza'ahu in sha'a idan shi mai zakar shine yake son haka ba mamaki dabbobin nashi wasu iri ne kuma ya san zuwa za a yi a raba su kuma wani ba mamaki sai da za a yi sai tsananta ya nuna hakika damuwar shi yana son wannan tun da ya hunda haƙƙin Allah kuma wannan haƙƙin tafiya za a yi da su aka je tan ba sai da da za a yi a raba ma mutane to sai nuna muhimmancin abin shi dai yana so ya tilasta to sai shari'a ta ce to ba damuwa tun da muhimmancin a zai a duba mutum wannan sai a karbi kuɗin idan ya bada kudin to ya karba a tafi da shi insha Allah ya yi wala yusqutu dayni zakatul habbi wala tamri wala mashiya bashi baya sarar da zakar ƴaƴan amfanin noma ko dabino ko dabbobi amma can an ce ana ba mutum bashi na kudi ita zakka kenan zakar kudi bashi yana iya sarar da ita amma ta dabbobi ko ta abinci ko ta dabino to shi wannan bashi bai sayarwa wancan kina takaita ne da kudi zuwa kudi kawai insha Allah walhamdulillah ana muka zo karshe wannan babi da fata mukan ta daidai Allah tara musu kullana abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin min da alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya mu da guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته